نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون ونحن في عالم التغيرات والمتغيرات عالم المتناقضات والمختلفات عالم طاعة الأهواء المتبعة والفتن المضلة فإن ثمة أصولا راسخة يجب على المسلم أن يتخذ فيها موقفا ثابتا لا يحيد عنه ويكون فيها على رعي قاطع لا يتنازل عنه ذلك أنها أسس مسيرية تبنى عليها نجاته في آخرته أو هلاكه ويكون بها فوزه يوم يلقى ربه أو خسارته إنها أصل لا تقبل اللعب بها وثوابت لا يمكن زعزعتها إذ فعلها إيمان وتقوى وتركها كفر وردة والشك فيها نفاق وفسوق من تلك الأمور عباد الله الولاء والبراء الولاء لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين ولاتهم وعامتهم والبراء من الكفر والكافرين ومن سار بدربهم الولاء عباد الله هو المحبة والنصرة والإكرام بأن يكون مع المؤمنين ظاهرا وباطنا والبراء هو البعد والخلاص والعداوة والبغض ذلكم الركن العظيم من أركان العقيدة والشرط المهم من شروط الإيمان الذي تغافل عنه كثير من الناس في هذا الزمان جهلا أو تجاهلا وأهمله بعضهم يوم اختلطت عليه الأمور واشتبهت لديه الأحوال ومن, ومن ثم فإن المسلم يحتاج فإن المسلم بحاجة إلى أن يتعاهد هذه العقيدة العظيمة في قلبه ويقيس, ويقيس مستواها في نفسه ويكون منها على ذكر دائم ويضعها نصب عينيه فيعرف من يحب ويوالي ويتبين من يكره ويعادي لا أن يختلي عليه الأمور وتشتبه فيعادي من أمر بموالته ويوالي من أمر بمعادته فيهلك بذلك ويخسر خسرانا مبينا إخوة الإيمان ولعلنا نقف مع بعض الآيات والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم في التحذير من موالاة الكفار قال الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وقال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين روى الإمام أحمد حديثا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أوثق أرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله فأن عنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار الحديث متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أخرجه أحمد إخوة الإسلام يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر فإن الله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتدي أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يواد إلا لله ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله وقال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف, في الموقف بلبيك اللهم وإنما انظر إلى مواطعتهم أعداء الشريعة عباد الله وإن من أعظم علامة من علامة النفاق موالاة الكافرين ونصرتهم قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا عباد الله هناك صور منتشرة ومظاهر مختلفة من مظاهر موالاة الكفار في واقعنا في واقعنا في واقعنا المعاصر وهي خطرة على عقيدة المسلم ودينه فمن ذلك إظهار التعظيم إظهار التعظيم لهم في المجالس والبشاشة في وجوههم وتلقيبهم بالألقاب التي تدل على رفعتهم وتعظيمهم كأن يقال لأحدهم سيد أو ما شابه ذلك عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل الحديث أخرجه أبو داود ومن صور موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم ومناسباتهم الدينية وتهنئتهم بها ومن صور موالاة الكفار التشبه بهم فيما هو من خصائصهم في اللباس والهيئات وغيرها قال المناوي رحمه الله تعالى أن تزيا في ظاهره بزيهم وصار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعد أفعالهم ومن مظاهر موالاة الكافرين السفر إلى بلادهم من غير عذر شرعي كالعلاج أو التجارة أو لطلب, أو, أو لطلب خبرات لم تكن في بلاد المسلمين ويحتاج إليها المسلمون وأن يقدر على إظهار دينه في بلاد الكفار إخوة الإيمان ذكر أهل العلم استنباطا من الأدلة بالقرآن والسنة أن الناس في الولاء والبراء على أقسام القسم الأول من تحب محبته لله محبة خالصة محبة خالصا لا معادة فيها وهم المؤمنون من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني من يبغض, من يبغض ويعادى في الله بغضا خالصا لا محبة, لا محبة معها وهم الكفار على اختلافهم ويلحق بهؤلاء المنافقون الذين ظهر نفاقهم وكفرهم بمحاربة بمحاربتهم للدين والقسم الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه آخر فتجتمع فيه المحبة والعداوة فلهم حقوق أهل الإسلام من المحبة والمناصرة وغيرها من الحقوق مع بغض لهم على قدر معاصيهم التي أظهرها فاتقوا الله تعالى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتجتنبوا أسباب سخط الله واعلموا أن الأمة واعلموا أن الأمة الإسلامية قامت بقيادة البشرية دهرا طويلا حيث نشرت العقيدة الإسلامية في ربوع, المعص... في... في ربوع المعمورة وطبقت الولاء والبراء كما ينبغي فأخرجت, فأخرجت العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana masu albarka khutubar mu ta yau za ta tattauna akan wani maudu'i ne mai matuƙar mahimmanci a wajen kowanne musulmi mai matsala addinin da manzan Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam zo mana da shi wani asali ne tabbatacce da ya wajaba kowanne musulmi ya yi riko da shi ya mai da shi matsaya da zai tsaya a kanta ba zai goce ba ya ɗauke shi a matsayin wani ra'ayi nasa yankakke wanda ba zai taɓa sauka daga kansa ba ‘yan uwana masu albarka wannan wani asasi ne da kowanne musulmi wajibi ya tafi a kansa domin rayuwarsa ta lahira tana ginuwa a kansa tsayawa a kansa shine samun rabansa kaucewa daga kansa kuwa shine zai jawo masa taɓewa da asara Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu wannan asali ne da ba a yin wasa da shi ‘yan uwa wasu turaku ne da ba a yadda su girgiza ko su motsa aikata shi riko da shi imani ne da tsoron Allah barinsa kuma kafirci ne da fita daga addinin musulunci shakka a cikinsa munafinci ne da fasikanci ‘yan uwa wannan ba wani al'amari ba ne illa al'amarin da malamai suke kira da alwala'u walbara alwala'u walbara me ake nufi da alwala'u shine soyayya da taimako da karramawa da mutuntawa ga dukkanin wanda kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah ta haɗa da shi dole ne ka ji kana so kana ƙaunar za ka taimaki wanda duk wannan kalma ta shahada ta haɗa da shi wanda duk yake a matsayin musulmi za ka ji kana son sa a ranka ka ji kana ƙaunarsa ka ji idan wani abin da yake damunsa ya taso abin ya iso zuwa gare ka za ka taimake shi gwargwadon imaninsa gwargwadon aikinsa na gari gwargwadon biyayyarsa ga Allah maɗaukakin sarki gwargwadon soyayya da za ka yi masa gwargwadon taimakon da za ka yi masa wannan shi ake kira alwala'u albara'u kuma shine barranta baran baran da fito na fito da ƙiyayya a cikin zuciyarka ga dukkanin wanda baya son Allah wanda ya kafirce wa Allah wanda ya kafirce wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi fito na fito da addinin musulunci dan uwana mai albarka wannan dole ne ka ji baka san sa a cikin zuciyarka dole ne ka ji baka kaunar sa dole ne ba za ka taimake shi ba taimakon da yake zai kawo addinin ka na musulunci tasgaro dole ba za ka yi mu'amala da shi ba mu'amalar da za ta kawo addinin ka na musulunci tasgaro mu'amaloli na gefe waɗanda suka shafi kasuwanci da sauran zamantakewa wannan wasu abubuwa ne daban amma duk abin da yake da alaka da addinin ka da aqidar ka to wannan ba za ka yi masa ba ɗan uwa wannan alwala wal bara rukuni ne babba daga cikin rukunan aqida wanda aqidar mumini ba ta tsayawa sai da shi sharadi ne mai mahimmanci daga cikin sharɗan imani wanda imanin kowanne ɗaya daga cikin yana rawa bai gama zama da ƙafafuwansa ba matuƙar mutum bai riƙe wannan aƙida ta alwala uwal bara'a ba wanda kuma sai dai abin tausayi da yawa daga cikin musulmi ‘ya'yan wannan addini al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun jahilci wannan rukuni na alwala uwal bara'a wasu da yawa ma ba su san akwai wani rukuni a cikin addinin musulunci da ake kira alwala wal bara'a ba wasu sun sani amma sun sa su a ƙarƙashin kafafuwansu sun taki wasu kuma ba su sani ba shi sa ba sa aiki da shi to dole ne a irin wannan lokaci da abubuwa suka rikirkice al'amura suka lalace abubuwa suka kurkuɗe wasu abubuwan masu kyau suka shiga cikin wasu abubuwan marasa kyau sai kasance ba iya tantance tsakanin mai kyau da mara kyau ba iya bambance tsakanin sama da ƙasa ba iya tantance tsakanin hagu da dama sai ka ɗauki hagu ka kai ta dama ka ɗauki dama ka kai ta hagu irin wannan rukuni a wannan zamani dole ne mutum ya san shi in ba haka ba za ka je ka rinka san wanda Allah maɗaukakin sarki ce ka ƙi shi za kuma ka je ka rinka ƙiyayya kana gaba da wanda Allah maɗaukakin sarki ce ka so shi to dole ne mutum ya san wa Allah maɗaukakin sarki ce ya so wa kuma Allah maɗaukakin sarki ce ya ƙi wannan dole ne ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa alkur'ani mai girma daga farkonsa zuwa ƙarshe cike yake fal a dankare da ayoyi da Allah maɗaukakin sarki yake mana bayani game da wannan rukuni mai girma Allah maɗaukakin sarki ya cika littafinsa idan ka ɗauke ayoyin da suke bayani game da aƙida da kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki babu ayoyi masu yawa kama ayoyin da suke bayani game da alwala wal bara a cike suke tab a cikin alkur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshe haka hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna nan da yawa maganganun malamai tun daga kan sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i da suma duk sun zo akan bayani akan wannan rukuni mai girma yan uwana masu albarka babu laifi mu dan shiga cikin alqur'ani mu dan ko mu dauko su ayoyi ko da guda uku ne ko hudu a matsayin buga misali akan wannan rukuni mai girma sannan mu shiga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ma ga wasu daga cikin hadisai ko da guda uku ne su ma ko hudu wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi bayani game da wannan rukuni mai girma babu laifi mu dan tabo su daga cikin maganganun magabata na gari insha Allah ta'ala a cikin wannan hudu ta mai albarka Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin littafinsa mai girma a cikin suratul ali imran la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dinil min dunil mu'minina Allah maɗaukin sarki ce la ya takhidil mu'minuna al-kafirina kada mumini ya sake ya riki kafirai a matsayin majibintansa a matsayin masoyansa a matsayin mataimakansa min dunil mu'minina kyale muminai wannan magana ce daga rabbul izzati wal kamal yake yin ta ga mu bayinsa yake gaya mana cewa kada kowanne ɗaya daga cikin mu ya riki wani kafiri ko arni a matsayin masoyinsa ko majibincinsa ko mataimakinsa sai Allah maɗaukakin sarki cewa mai yaf'al zalika wanda ko duk yayi birris da maganar Allah maɗaukakin sarki yake amfani da ita falaysa minallahi fi shay'in ba shi da komai a wajen Allah maɗaukakin sarki babban malamin tafsiri ibnu kafirin alaihi rahmatullah yake cewa wa man yartakib nahya Allah subhanahu wa ta'ala fi zalika faqad bari'a min Allah yace duk wanda ya zakewa abin da Allah ya hana Allah ya ce kada ka rike su a matsayin masoya kada ka rike su a matsayin masoya kada ka rike su a matsayin mataimaka ka rike su a matsayin mataimaka ibnu kasir yace to ya sani yayi baran baran hannun riga tsakaninsa da Allah madaukakin sarki babu shi ba Allah madaukakin sarki shine falaysa minallahi fi shay'in ba shi da komai a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce illa an tattaqu minhum tuqa sai dai idan ka ji tsoron sharrin su da makircin su kana cikin su ta yinda dole babu makawa sai ka yi tarayya da su a cikin wasu abubuwa nasu idan ba haka ba ranka zai iya salwanta addinin ka yana cikin barazana to sai ka ɓoye imaninka a cikin zuciyarka sai ka bayyana zahirinka kamar kana tare da su kafin ka samu damar da za ka kauce daga kusa da su shine illa an tattaku minhum tuqa amma wannan shi bana da sharadi sai ya kasance abin da ya kai ka wajen kake zauna a wajen dole ne babu makawa sai ka zauna a wajen baka da wani alternative amma kana da abin da zaka iya tashi daga nan ka tafi wajen to ka bar wajen ka tafi ba za ka zauna a wajen kana bayyana wa kafirai soyayya a a fili ba ba za ta yi ba Allah madaukakin sarki to yuhadhirukum Allahu nafsa ku sani Allah madaukakin sarki yana muku gargadi yana tsoratar da ku kansa wallahu raufun wa ila Allahil masir lallai makoma ga Allah madaukakin sarki take Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wata ayar ƙarshen suratul mujadala ya ce la ta ji ƙauman ba za ka taɓa samun wasu mutane ba yu'minuna billahi wal yawmil akhir da suke imani da Allah da ranar lahira yuwaduna man haddallah ka same su sun ce sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira amma kuma yuwaduna suna soyayya suna son suna jibintar man haddallah wanda yake fito na fito da Allah madaukakin sarki wanda baya kaunar Allah baya kaunar addinin Allah baya kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in dai mumini ne Allah madaukakin sarki yace in dai mumini ne ba za ka same shi yana wannan ba Allah madaukakin sarki yace walau kanu aba'ahum waɗannan wanda suke irin wancan aiki ko koda sun kasance iyayensu ne au abna'ahum ko ƴaƴayensu au ikhwanahum ko ƴan uwansu au ashiratahum kai ko danginsu gaba ɗaya ƙarshen nasaba da dangantakar da wani zai hada da wani kenan shine waɗannan abubuwa ko ya kasance baba ko ɗan uwa ko mahaifi ko ya kasance danginka gaba ɗaya to ko da danginka ne uba da uwa da sauransu matuƙar sun kasance maƙiya Allah ne to la ta ji da ƙauman yu'minu billahi wa lamil akhir yuwadduna man haddallahi wa rasula ba za ka samu mutum yana jibintar su ba ko da sun kasance mafiya kusanci da kai ne sai Allah madaukakin sarki ce ulaika kataba fi qulubihimul imana irin waɗancan masu nuna soyayya ga 'yan uwansu muminai masu nuna kiyayya ga kafirai irinsu ne Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ya rubuta imani a cikin zukatansu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ayyadahum bi ruhin min kuma yake karfafa su da ruhi daga gare shi wa yudkhiluhum jannatin zai kuma shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anharu wanda koramu suke gudana ta karkashin gidajenta radiyallahu anhum wa rabu an Allah maɗaukin sarki ce ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi wala'ika hizbullah waɗannan su ne rundunar Allah su ne jama'ar Allah su ne mutanen Allah ala ku saurara inna hizballahi mul muflihuna haƙiƙa rundunar Allah haƙiƙa mutanen Allah su ne masu rabauta a cikin al'amuran su gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki faɗa a cikin wata sura a cikin wata ayata daban ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka imani la tattakhidhu aba'akum kada ku riki iyayenku wa ikhwanakum da ƴan uwanku auliya a majibinta wanda za ku jibinta ku so, ku musu soyayya ko kuma ku ba su ko kuma ku ba su taimako in istahabbul kufra alal iman Allah madaukakin sarki sai idan suka so kafirci suka zabi kafirci akan imani to kada ku sake ku jibince su sai Allah madaukakin sarki ce mai yatawallahum minkum wanda duk ya jibince su daga cikin ku فأولئك هم الظالمون أن سنزم الظالمين الله مدعوكين سركي كياي وقال تعالى هكذا الله مدعوكين سركي فأتين وتسورة وتآية تدبان يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kada ku riki Yahudawa da Nasara a matsayin masoyanku majibantanku ba abuhum awliya'u ba'd sai Allah ya ce su Nasara da Yahudawa sashinsu masoya sashi ne sashinsu yana son sashi sai Allah ya ce mai yatawallahum minkum wanda duk ya zubince su daga cikin ku fa innahu minhum to ya zama su ya zama su wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi masu ban tsoro ƙwarai da gaske babban sahabi Huzaifa dan Yaman Allah ya ƙara masa yarda yake cewa wallahi ɗaya daga cikin ku ya kiyayi ya ji tsoron kada ya zama Yahudu ko Nasara bai sani ba yace ba ku ji Allah madaukakin sarki ya ce wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum ba ba ku ji Allah ya ce duk wanda ya jibinci Yahudu da Nasara daga cikin ku ya zama su ba me ake nufi da ya zama su ya juya ya zama su Huzaifa yace ku kiyayi ɗaya daga cikin ku ya zama ba Yahudu ko ba Nasara bai sani ba saboda jibintar su ‘yan uwana masu albarka hadisi ya tabbata daga sahabi a albara bin azib Allah ƙara masa yarda hadisin da imam ahmad ɗan hanbal alaihi rahmatullah ya rawaito annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa inna awsaqa ural iman haƙiƙa mafi ƙarfin igiyar imani igiya mafi ƙarfi wacce ba ta tsinkewa ta imani shine an tuhibba fillah duk wanda zaka ji kana son sa ya kasance kana son sa ne dan Allah me yasa kake son sa saboda wata alaka ta Allah da ta hada ku da shi ba kana son sa bane saboda wani abu na duniya duk wanda zaka so ka ji shi ma yana son Allah yana girmama Allah yana mutunta addinin ka yana mutunta manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ji son sa ya kwanta a cikin zuciyarka saboda me saboda san da yake wa Allah da manzansa shi ne mafi ƙarfin imani duk wanda za ka so ya kasance soyayya ce addini ne haɗa ku Allah maɗaukakin sarki shi ne sila soyayyar ba wani abu na daban ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wa fubgida fillah sannan kuma kai kiyayya dan Allah duk wanda za ka ji ba ka son sa ba ka ƙaunarsa ya kasance kana masa wannan kiyayya ne saboda baya son Allah da manzansa baya son addinin ka na musulunci ba don wani abu na duniya ya haɗa ka da shi ba ba don ya zage ka ba ba don ya ci mutuncinka ba ba don wani abu ba ba a gina kiyayya don wannan sai dai a matsayinka na dan adam idan mutum ya bata maka rai maka abin da ba daidai ba zaka ji haushi zaka ji rashin jin daɗi wannan ba laifi bane amma ka sa gaba da kiyayya ka rinka jin haushinsa a cikin zuciya wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba wanda ake wannan shine kafirin da baya son Allah da manzansa haka ake gina gaba haka ake gina kiyayya duk wanda baya son Allah kai ma baka son saboda me saboda baya son Allah amma gwargwadon yadda mutum yake son Allah gwargwadon kai ma yadda kake son sa gwargwadon kusancinsa da Allah gwargwadon kusancinsa da kai kai ma gwargwadon yadda mutum yayi ne yasa da Allah gwargwadon yadda kai ma zaka janye daga gare shi babu kai babu shi annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin Anas bin Malik yake cewa salatun man kunna fihi wajada halawatul iman wasu al'amura guda uku wanda duk ya tsinci kansa a cikin su to hakika ya samu zaƙi da ɗanɗano na imani a cikin zuciyarsa imani ana jin zaƙinsa ana jin daɗinsa a cikin zuciya ga wanda suka abokan da wanda suka ma'amalance shi to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce abubuwa guda uku wanda duk ya kasance a cikin su to ya samu daɗin imani ga suka bar haka na farko ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa a gare ka sama da wasunsu ya kasance babu wanda ka fi so a cikin zuciyarka kamar Allah da manzansa duk wanda zaka so shi zaka so shi ne saboda ya so Allah da manzansa abu na biyu wa ayu hibbal mar'a la yuhibbuhu illa illa lillah kaji kana son mutum ba kana son sa bane saboda kuma sai saboda saboda Allah madaukakin sarki saboda yana son Allah yana kiyaye dokokin Allah sai kaji kana son sa wannan shi ma duk wanda ya tsinci kansa a cikin wannan to ya samu daɗin imani abu na uku shine mutum ya ji yana kyamar ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsamar da shi daga cikin kafirci kamar yadda mutum yake jin tsoro a ɗauke shi a yi jifa da shi a cikin wuta to wannan shi ma abu ne da duk wanda ya same shi ya samu daɗin imani wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce man ahabba lillah wanda duk ya soyayya dan Allah wa abghaba lillah yayi kiyayya dan Allah wa a'ata lillah ya bayar saboda Allah wa mana'a lillah ya hana saboda Allah faƙadis takmalar iman haƙiƙa ya kammala ya cika imaninsa Allah ya samu daga ciki don uwana masu albarka babban malami shekul islam ibn taimiyya yake cewa inna tahqiqa shahadati an la ilaha illallah haƙiƙa tabbatar da ma'anar shaidawa babu abin bautawa sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yace yana fa'idan yana hukunta ka so wanda zaka so saboda Allah ka ki wanda zaka ki saboda Allah kada ka so kowa sai saboda Allah kada ka yi gaba da kowa sai saboda Allah ka ji kana son wanda yake son Allah ka ji kana kin wanda yake kin Allah sai waɗannan abubuwan sun tabbata a gare ka sannan kalmar shahada ka ta samu gurin zama a cikin zuciyarka amma idan ba haka ba akwai matsala a cikin zuciyarka game da kalmar shahada ka tana rawa tana karkarwa bata samu waje ta tsaya a cikin zuciyarka ba dole ne sai alwala'u wal bara'u ya zauna kamun ita kanta kalmar shahada ta zauna abul wafa ibn aqil Allah ya masa rama yake cewa idan kana so ka gane mahimmanci ko matsayin addinin musulunci a wajen mutanen yanzu yace kada kalle kada ka kalle da suke taruwa a cikin masallatan juma'a ko a cikin masallatai na kham salawat yace kada ka kalle da suke taruwa a aikin haji suna labbaik allahumma labbaik wannan ku ga mutane nan iya ganin idan kan miliyoyin mutane a can yace abin da zaka yi la'akari da shi shine ka kalli kowanne ya matsayin sa yake a wajen kafirai a wajen makiya Allah mutanen da ba sa san Allah ba sa san addinin ka kai ba ba sa san ka ya matsayin ka yake a wajen su anan za a gane matsayin addinin musulunci a zukatan mutanen mu gwargwado yadda zaka suna san waɗancan mutane suna haba haba da su suna fifita su akan hatta wasu daga cikin uwansu musulmi to ka san wannan addinin musulunci bai wadace shi ba ka san wannan imani bai gama ratsa cikin zuciyarsa ba amma duk mutumin da kaga ya fi fifita addinin musulunci da Allah da manzansa da ƴan uwansa musulmi akan arna to wannan kai masa kai masa barka kai masa murna hakika ya samu cikakken imani kamar yadda muka ambata a cikin hadisin da ya gabata ɗan uwana masu albarka mu sani cewa san kafirai da jibintarsu da san taimaka musu ka ji kana son wannan a cikin zuciyarka ko kuma ka aikata alama ce daga cikin alaman munafunci babba Allah madaukakin sarki ce bashiril munafiqina ku yi wa munafikai bushara bi anna lahum azaban alima suna da azaba mai radadi kamar mai tambaya ya tambaya ya rab suwaye waɗannan munafukan da kake nufi sai ce allazina yattakhizuna alkafirina awliya min dunil mu'minin su ne wanda suke rikan kafirai majibinta masoya ga ƴan uwansu musulmi mu'mini su kyale su akwai daga cikin jama'ar musulmi wanda suke gani wallahi waɗancan kafirai sun fi musulmi sukan iya taimakon musulmi kafirai ma akan musulunci akwai masu irin wannan aqidar Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu ‘yan uwa mu sani cewa akwai wasu abubuwa da dama da za mu ambaci kaɗan daga cikinsu da suke nuna zakke musu to taimakekeniya ne ko kuma jibintar kafirai ne da kafircin nasu daga cikinsu akwai bayyana girmamawa bayyana girmamawa da mutuntawa a gare su su kafiran ta yadda za ka rinka ji ana kiransu da wasu irin sunaye da ko musulmi ba a kira da irinsu a rinka kiransu da shugabanni ko abin da ya kamata ka wannan addinin musulunci bai yarda da shi ba a rinka girmama su girmama da ta wuce ka'ida idan arne ya zo waje a tashi a rinka mutunta arne fiye da mutuncin da ake ba musulmi shi sa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake ba mu labari cewa la taqulu lil la taqulu lil munafiqi sayyid ya ce kada ku sake ku ce da munafiki shugaba sai annabi ya ce to idan ya kasance munafiki ne shugabanka to ai Allah madaukakin sarki yayi fushi da ku gaba daya to idan an ce kada a ce da munafiki shugaba yan uwana masu albarka ya kuma kafiri ko arne ya kuma kafiri ko arne wanda baya san Allah da manzansa daga cikin yan uwana masu albarka akwai musharakatuhum fi a'yadihim wa munasabatihim akwai tarayya da su wajen abubuwan da suke na idinsu wanda yake da alaƙa da addininsu kwanan na aka gama kirsimeti kwanan na aka gama niwiya a matsayin musulmi sai kaga ya yi rubutu a cikin shafinsa na facebook yana cewa happy kirsimeti happy, happy, happy xmas abinda kake cewa baka sani biya miskin su suna wannan bikin ne ranar tunawa da haihuwar annabi isa su kuma annabi isa a wajen su waye Allah ne ko dan Allah ko ɗaya daga cikin alloli guda uku to kamar abin da kake ci musu shine ina taya ka murnar haihuwar Allah ina taya ka murna da haihuwar ɗan Allah ina taya ka murna da haihuwar ɗaya daga cikin alloli guda uku wannan shine abin da kake faɗa ba wani ba wani abu ba to duk abin da yake na da alaka da wani abu na idinsu da yake da alaka da addinin su dan uwa ba a yi musharaka a cikinsa ka kauce masa addininka ya fi maka komai addininka shine gatanka idan ka rasa addini wallahi ka rasa komai dan uwana mai albarka shi sa duk abin da zai taɓa maka addininka ka kiyaye shi ka kula da shi ba a sakaci da shi an ta ƙoƙarin fahimtar da mutane da yawa da jawo hankalinsu to amma sai ka samu wasu kai ka ce ƙara tura su daji ake ana ƙoƙarin gaya musu ga abin da addinin su ya faɗa su kuma suna ƙoƙarin aiwatar da wani abubuwa na daban idan abu ne da ya shafi mu'amalar ka da shi an masa haihuwa ko wani abu ne da babu laifi ka je kai masa murna babu laifi idan ba shi da lafiya ka je ka duba shi ka duba shi kai babu laifi ma idan yana cikin wani hali kaga zaka iya taimaka masa da wani abin na abinci ka taimaka masa amma abin da ya shafi addinin sa babu wannan a ciki lakum dinukum waliya din addinin sa daban naka daban addinin ka daban nasu daban wallahi yan uwana wannan kuskure ne ba kadan ba kana sa addinin ka kana sa addinin ka a cikin a cikin matsala baka sani ba daga cikin yan uwana masu albarka akwai ƙoƙarin koyi da su wannan shi ma kamar jibinta su ne saboda duk mutumin da kake koyi da shi kana nuna cewa ya fi ka kenan dan ana ko kana koyi da abin da kake gani kai ba za ka iya bane wajen shigar su wajen maganar su wajen duk wani abin da ya shafe su za ka samu da yawa daga ciki musamman musamman matasanmu wanda suke burge su suke kayatar da su su ne waɗancan mushrikai waɗancan arna yanzu da yawa daga cikin mutanenmu za ka samu sa kaya irin na turawa waɗanda suke arna yana birge su amma idan ka ce musu ga yadda manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sa kaya ba za su ba wani kunya yake ji wallahi yanzu an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sa wando ya dage wandonsa wani kunya yake ji ya dage wandonsa wallahi wani kunya yake ji musulmi ne kuma yana cewa kuma shi magoyi bayan sayyidina rasulullahi ne amma kunya yake ji ya dage wandonsa amma kuma zai sa wando yana take shi ya fito da ɓarin duwawunsa guda ɗaya yana tafiya ya yi duk abin da zai yi wannan shi cinyewa ne tunda turawan yamma sun yi wannan kuma tunda annabi ya yi ba ruwansa da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana wani hadisi mai ban tsoro yan uwana masu albarka ya ce latattabi anna sanana man kana qablikum hazwal qazzati bil qazza ya ce wallahi za ku bi hanyoyin wanda suka gabace ku daidai wa daida daidai wa daida duk abin da suke yi sai kun yi annabi ya ce hatta lau dakhalu zuhra dabbin la dakhaltumu hatta da ata ɗaya daga cikin su zai zo ya shiga ramin damo da ɗaya daga cikin ku sai ya zo ya kukuta duk yadda ramin damo yake da kunci shi ma sai ya shiga sabai suka ce rasulullah kana nufin yahudu da nasara annabi ya ce to suwa nake nufi in ba su ba yanzu uwa wannan hadisin da annabi ya faɗa ya tabbata ko bai tabbata ba kowa ya ba kansa amsa duk wani abin da bai yahudi ko ba nasara yayi za ga shine yake a cikin zuciyarmu shi muke ƙoƙarin aikatawa ya fi ƙayatar da mu ya fi burge mu wannan koma baya ne shi bayan tunani ne Allah maɗaukakin sarki mana tsari da shi ‘yan uwana masu albarka a gurguje malami suka ce a ma'amala da waɗanda ba musulmi ba akan kallanta ta fuskoki guda uku fuska ta farko ma'amala da za ka yi ma'amala da za ka yi ta alwala wal bara' akan kalle shi ta fuska guda uku fuska ta farko shine akwai wanda zaka so shi soyayya ta Allah madaukakin sarki ta tacciya wacce babu kiyayya a cikinta shine duk wani bawan Allah nagari mai bin Allah mai kokarin da'a wa Allah madaukakin sarki mai kokarin bin sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sau da kafa to wannan zaka so shi ne daga baɗayan zuciyarka babu kiyayya daga ciki su ne sun shafi annabawa da manzanni da nagartattun bayan Allah mafi ƙololuwarsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam dole ka ji soyayyarsa ta kwanta a cikin zuciyarsa a taba shi ka ji gwanda a taba ka a taba iyayenka a taba komai naka da a taba shi dole ne ka sa wannan a cikin zuciyarka kaso na biyu shine aka wanda zaka ki su ki na gaba daya ba wata soyayya tsakaninka da su su ne arna mushrike wanda ba sa son Allah da manzansa duk mutumin da ya fito na fito da Allah to kai ma dole ka fito na fito da shi na uku shi ne wanda za ka so shi wani ɓangare kuma ka ƙi shi wani ɓangare shi ne musulmi ne shi amma mai saɓo ne za ka so shi gwargwadon musuluncinsa za kuma ka ƙi shi gwargwadon saɓon da yake yi aƙidarsa ko kuma kalmar shahadarsa za ta bayi ka so shi amma kuma a gefe guda yadda yake saɓon Allah yake zina yake sata yake kaza to kuma dole ka ji kana ƙinsa saboda zinaccen da yake yi saboda satacen da yake yi saboda shangiyancin da yake ba kana kinsa ne gaba ɗaya ba a kana kinsa ne saboda waɗancan ayyuka idan zai tuba gaba ɗaya kuma shikenan sai wannan kiyayya ta kauce sai sai ya kuma ta mai gurbinta to dole ne ka kasa mutane gida uku haka a cikin zuciyarka ƴan uwana masu albarka wannan bayanin duk da muka yi gaba ɗaya bai ci karo kuma da ayoyi da suke bayani akan a kyautata musu ba a'a suna nan su ma addinin musulunci yace ka zauna da su zama na lafiya matuƙar ba suna suna yaƙakka bane amma dai abin da ya shafa addinin ka nasu daban naka daban abin da ya shafa aqidar su taka daban naka daban kada abin ya wuce ka'ida ya kasance akwai wasu daga ciki ma suna gani kamar yanzu don mun zama daya idan arni an masa mutuwa sai a ji a rinka cewa Allah ya ji kansa wannan haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ka je kai masa gaisuwa amma kamar yadda malami suka faɗa sai dai ka rinka cewa sorry sorry shikenan amma haramun ne ka je gaishe da arne ka rinka ce masa Allah ya ji kan mamacin ka bayan arne ne wannan abin da kake faɗa saban Allah ne amma babu laifi ka ce masa sori sori Allah ƙara masa nauyin ƙasa eh babu laifi in zaka gwada da gaske in ba zai fahimta ba zaka iya faɗa wannan haka annabi ya faɗa in ka zo wucewa ta gabarin kafiri kai masa kafiri kai masa bushara da wuta amma ba zaka ce Allah ƙara masa nauyin ƙasa a fuskar sai yana ji ba wannan akwai cin fuska a misali bayan yaran ka aka iya faɗa da Hausa amma dai ba ba daidai bane ka je ka rinka cewa Allah madaukakin sarki ya ji kan kafiri wannan ba daidai bane saboda haka za mu kyautata musu mi musu mu'amala mai kyau yadda za mu iya jawo su yadda za su fahimci musulunci addini ne nagartacce mai ɗauke da mu'amala kyakkyawa su karɓi addininmu amma abin da ya shafi addinin su 'yan uwa nasu daban namu daban mu daina zaƙewa da yawa mu daina wuce gona da iyaka mu daina ɗauka cewa da mu da su da ɗaya ne ba ɗaya bane Allah madaukakin sarki ya bambanta Allah madaukakin sarki ya bambanta Allah madaukakin sarki ya samu dace اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام muna ƙara jaddada addu'a mu ga babban malamin mu da ya rasu satin da ya gabata yau gashi sati ɗaya kenan da rasuwarsa Allah madaukakin sarki ya haska kabar mala Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa kurakuransa da zunubansa ayyukan da ya nagartattu nagari Allah maɗaukakin sarki ya sa su bi shi Allah ya ɗora masa su akan mizaninsu na hasana Allah maɗaukakin sarki ya sa aljannar fidosi ita ce makoma a gare su dukkanin sauran malamanmu da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu wa qumu ila salati yarhamukumullah Thank you.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول